والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة أدلل أربعة هم الفرق بالمعنى الأولى فلا تدري إلى الدين إلى أربعين شدة bayan gida na wajen da zai wani na da maka zuwa wani wanda ya yi da ta ji ga wajen mutum daya shekara ta yi wuri da ashirin da wuri da ɗaya don ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari biyu da sha bakwai za mu tashi darasi na ɗari biyu da sha takwas kuma ana cikin kitabun sadar za mu tashi babi na bakwai باب في كتاب التوحيد ومن بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الرسول فنقر ذلك حديث يلقى سبيلك يتبعك التوحيد هو امر يتمانين هذا الظهور يقول يتبعك التوحيد يعني dari kuda tidak banyak atau berbeda hanya nawa nah pemandu jauh ini nawa kali ini kita berjumpa dari kuda teman ini dulu Mari kita wajib diri kita sendiri. Wajib kita akan yakin mereka sendiri. Rumah kita shi ne kalmar da suke yi wato yanzu amma a jihad ba ko ina ne da suke yi ne eh jihadi ne kalmar da ne fadi saboda haka mutum ya yi kokari ma ya sauke nauyin da yake gan kuma da yayi ya ce wa shi ya da ne ya mutum da ne ya abin da ya kawata duk ana ganin jihadi amma a cikin yanzu ya zo kawai wannan yaki ne ke yi to malaika ne da amma da kuma da yake ga yaki wa ni ka yi da malaika ne ka yi ali da ni da Allah a yau da nan dan azaba ko kuma tare da annabi kila da annabi Allah da kuma da gari yau ba ko ni tare da ga yake ko ba wanda ba lokacin da muke karanta ayoyin suratul anfal yadda aka rubuta lokacin da ruwa baya wannan kawai ne da mararun suke bayani a yadda malaika jibrilu da mika ne suka zo suke musharaka a yakin kotu har aka ba da tubar da suka zo ne da rawani na tare da su ce a ƙarƙashin jini da shi da kuka yi da malaikaki an yi ma ku ba ta jini da ni na Allah ya ce ka ɗauki bi kulobi da ni na kafa ruwa ba ba ku yi ko ba ku واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن لا يحل العباد فإن من آيات ما نزل من أو ومن يقيم وعليه الجراء التي تسمون الكريم الكمال للصبر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد بن أبي وقاص ألا يترى من يدعيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا بأس بكلاب عند الله تبدا عليه أراد يأتيكم ومعه رسولان يقاتلان عنه أتعرف التوحيد قالوا بلادي الكتاب عليهما ثياب بيوت لا تزيد بعد فأعتدت الكتاب وعنه إليه أي أعتدت الكتاب بني آدم kai ka ce shi ne mafi tsananin wato ya ci ya ya kai ya kai ya ya ci je kai mai kana kallon da ka ba ma aiko ma kabulu wa da ba za ka ga cewa ka ce shi da dan ba ta ganin ba kuma bayan gama ya ci ban ƙara da shi ne aka tabbatar da cewa wa da ne wa da ka da ni da ni ka ne ya kai shi yasa ka ga wannan rashi ne tunda hadisin ya inganta wuta na da tattauna a kan tibace a wanda yaki ne tsakanin yaki kuru da yaki bada wanda yaki ne malayu suke bukata sai a yi ta bugawa a ƙarshen wani wata ake ba sai wani suka ce ai kawai iya yakin badar wannan hadisin yana tabbatar da cewa a yakin badar malayu su a yakin kuru ba su kita kulura a yakin mai da zakara kawai a kai ba wannan wanda aka yi a cikin musulmi ke goma amma a yakin komi sai da aka yi musulmi da ala sun su da wani ko to amma daga baya kuna kuke tunawa ai kuma sun suka yi nasara domin ka bai yin muni to lokacin da malaiku suka kawo azumi kuma a farko Allah ya kare shi ne dan ya jarrabe a wannan ba za ku musibatu da akhiratu مثل كان قلتم أن هذا كان يقول هو بعيرا لو الإسلام وحيد في النبوة يتجول الله ونسونا لأمن الكون يجي يقول شيء لا أقول له إذا كنت يتجول الشيء إذا لو أتمنى lalle za mu kaga ne je wa domin sako daya kafin sai aka jarrabe da mutum dubu saba'in kafin saba'in aka yi mutum da haya mun sako ne mu idan ku ake ba ni kuma a kai abu irin mudari kaga shi irin mudari ya take da ana yi kuma ba gaba kuma zan fashi ne ana da yi kuma a zan yi ba gaba mushi ila kullum muke da duba da saboda wato annabi ya roƙa mana ba za a haka mu gaba ne ba amma kuma sai roƙa mana cewa ba za a jarrabe mu ba na'am da ba za ta ga ruwa da ta in ta fi yau ma ana kwanci da ne za mu kashe ne lafiya. Wannan ne. Bayan kwallo ne na Ali, da za a koya ka kashe wannan Ali. Bayanin da Ali yau lafi da Nabi da na za a kashe wannan. Hadisin yana bayani a kan karfafawar Allah ba da kuma jirgi ga annabinsa. Wani sunanci da wuce mala'ika da agaji da Allah ya kawo wa annabi da hanyar mala'iku da suka zo wani mu'mini da da mu'mini. lalle kitabul malaikati ma annabi fi gazwati uhud ya yi annabi ne da su ga tare da annabi a yakin uhud babu bi da da'an annabi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana kan cewa lalle annabi gwanzo ana bin ka da rawar jagora da rawar jari ba na kujari ne wata kaddumi ne da hali da kuma cewa da an fito yaki shine a gaba ba kuma mutane ke kwanta a gida shi yake zuwa ga kuma yadda da za ka kaga wannan sojan jari da wannan kula kura wannan da kun zuwa yadda ya mutu a cikin sojoji wajen karfin da wani abu sai shugaban kasar jari da tattara kayan da gaba daya to to da gida ba yake a koma da yake a gaba haka ne amma kuma nan da aka gaba mu labarin cewa a ce a koma da kwatanci ko ina duk ƙarya ne duk labarin da kuma daga lokacin da aka gaba ɗaya ko su kan da ya da su ga ga yin jinsu ga wani ƙasa na gudu to je inda ƙarfin ya tashi ba bai da a zuwa da gari ba wanda ba ne da zuwa da lafiya abin da ya faru wanda zai ce gurbi da mutane shi ne malam da ta ana ganin a hadisu za mu iya ganin cewa ana ganin malaiku amma a sufar malaiku ko shi ma ya wannan cewa ba ke wata ka tun yi lil arzu da yake wata gaba gani yaki ana da zai ma yake radiyallahu anhu ba kana da yi da lalan sanar a hasanan nasi annabi alaihi salatu wassalam shi ne mafi kyawun jami'a حتى يجي واحسن لي كلام درسته عيني واجمل لي كلام دليل الميزان خلقت مبرأ من كل عين كأنك له خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم أحسن لي كلام درسته عيني كنت ولا يليك تمشي ولا بالأولي لا تعلم وأجمل لي كلام دليل الميزان ولا يليك تمشي ولا تولده لا تعلم فأنا هو yake kulista mubarak min kulli ayn ana cike ka ne wanda ya yi kusa da ko da irin aiki kike ka annaka kan kuɗi da ba ta jawo kai ka ce kai kai kar ka zama da kake da kyau sallallahu alaihi ya fi kowa bai da koyi ai ko wanda duk ya yi ya kowa da ya yi ga su ba mai kyau da kai ga jumla ba da kuma sallallahu alaihi haka wanda ake nan yau saboda haka annabi alaihi salatu wasalam kan je ne kan je ne to shi ne yake wa ja'alna kuma shi ne mafi gwarzan daga mutane annabi ba ko bane wala kan fa ja ahli madinati laylata wata rana mutanen madina sun ji wata ara sai suka bugita kun ga ran ma sun zo yin jira da ake sai a babban wani abu ai an zara ko kaga a tsoron da musamman na kewaye saboda za a shiga gurbi domin ko ba kuma mun san dan ya mun je shi dan ka dan amma ba da yawa in za abin da ya shafi boko ha da ko da ya je da wani kowa ka yin da shi ba ba a yanzu kana magana kun yi mutanen zambara ka tuna da kwallo hefi duwai nan mai dukuri yobi da har yanzu sun dan ne wuri wani bawa Allah da yake zuwa daga yau karatun wata wata da danta muna yi da zuwa daren tarihi ma aida yake ce mu yake malam kaga ake kara uku da rabi na san tsara kai ne ko duka yake wallahi ta zai ko tsara kai da ne dan yi ba yake kaga yake kara uku yake wallahi ta zai kuma ai kun ga karatun mu na amal da yau da laila sati biyu ko uku da wuce baya ai wasu ba kun mu sun zo ne da fara ai kun ji a karatun wani yayi magana ya ce ku mutanen nan ku gode wa Allah ba zan faɗi da wasu kuka fito muna yi da shirin mun baya yace na rantsa ba da Allah yanzu jin rantsa da gida haka gida ta haka yi duk wanda zan da ya yi wala a cikin ya ce akwai kuraren da da mun je ba kawai yana ce ku ya gomi tsaki eh tana tsalle garin doka da shi ne ne gaji haka yake suna da mawaki in ce tsaka da ke wajen ne gaji ku kasa amma ba mu da tsaka yake yake wallahi sai bai da kawai da wajen ne har yanzu eh a cikin Najeriya. Yau, ai da ba arewa ba kawai. Allah ya Shi sa wayannan lakurawan da ake gama gana ku. Abin ai masana suna ta bayani da cewa ba ba yin cewa. Na ji wani tattara su bayanin da cewa don ba da ya tura mana a da mutane su bayanin. cewa kun saurari bayanin kuma na ji wani malami da suka kuce ɗan kirki ma yana bayani mutane ana ganin su suna ji kowa can da za a wuji lodi ke kama su ake kallon lodi ke yi yasu koma da an tsara da lodi yake duwa na ta fi da wuce masu yi mawuci kuma an sani kun zama yin su da wani irin mutane an ga an da ke mutu ma kula da za ka kama wayar da aka fi kiɗa shi ba su wajen da kai a cikin za ba guda da in wannan gara da kaza a zane ka sannan kuma za ta yi wuce aka haɗa kai mawuni sau da haka ba ku kai saka lokacin yan kaza bai lakurawa kawai kuma mutane ne ba zai da ta yi da magana sun haɗo mutane da bukatun mai zubar mawa sun ta kuɗa hada yan Algeria wannan yan Algeria kuri mutanen Algeria mutanen Gila duk an tattaro da zubar mawa da sun tattara kuma adadin su bai da ta yi ba ba su kun aiki sun ɗari biyu da wasu ba gaba ɗaya kuma da nan ba zama ce ba da ne suka zauna a wajen da mun kai da yake sun kai kudin shekara biyu haka ba kai ba sai ka ji da su amma yanzu mu bayani ya wuce sannan kuma da irin drone din da manyan makamai su yawo irin na abu jirage yace abin da ke yi suna nan sun yi da hawa a garuruwa yace a kowace sun yi yadda da su suka mutu biyu ne da yi da haka da yi a wayannan garuruwa dangane a wuce shi ya wani garuruwa shi ne da sun san ba ita in ba addu'a ku ba shi da za ku wallahi wallahi dole ku yi shi da addu'a ku dai muna saka da yawa wallahi Allah kuma mu ai wannan muna saka da yawa sai abubuwan da su biyo gaba daya kawai arewa ya kamata wannan bayanan da ya saka ya yi yan uwa da saurarin bayanai ne na ilimi ya ce ita sai doke wuce a kanka ita sai ita wuce a kanka yadda kuma sun burge da garuruwar da suka zauna sai zama da wasu na'urori suka so da dacewa ko munafurcin su kai za su haka sai saboda haka yanzu mutum biyu ba na iya rawa su maganar laburawa yadda shi kansa na da da a history yadda ne a history yadda shi kansa da abin da iya yin zance da wanda ya tauna da sai da ya ɗauke shi da wani cikin garin sakwadon kaɗan ya suka yi rabu ne ko kuma aka dan kwanan biyar da yiran da zama suka fice da yake maka yanzu amma duk ne ya dace ba ku da lafiya saboda ko zai sannan za su zo gari ta ɗan mutuya da auren gari amma da biyar zuwa yana da awon su da aura wanda ya kai garin a yi gaba dama mutane suna da awon mutane suna son su aure ba ku kawai su tsara da wani sannan daɗin da awaye ce ba ba ba a matsala a wajen abu domin suka tattara suka samu jami'a ta tare ko nawa ya ci gaba da da Allah ku ji ana bukata ya yi kira da wani sarkin bawa da yake wuce aiki kusan mutum ji ya yi kira to da haka yake shari'a da suka zo yanzu ana bukatar sai na ba kawai sai a ba ku za a ban kare a kai shi yake a ta abu da za a diba da wuri a yau yake ne a wuri ba ka da wata hankali to ka ga yadda ake wannan nan almajahatu mutta'ala to yadda da wata da ake magana an ji gire da daga wuce a da yawa ku da to wanda ta hajiyoyi ake da yau Allah ka ba da ta Allah ka kawo da ya ku la hawla wala quwwata illa billah amma abin da zuru wa dare kwarai to shi ne yake cewa annaba ne da ranar kula ba ji a halin madina tunaiya wata rana mutu a nan madina sun ji wata kala suka fushina ba kara tuna wa kawo sai mutane suka fito suka kinkare inda kara da ke don su ga me ba inda ake biyo kara da rashin da zai suka yi فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرى الخبر وعليه وهو على بر saboda haka annabi alaihi salatu wasalam kawai sai suna hada annabi ya hada su ai huwa rafiya wa huwa galibu yana ne dawowa su kuma suna tafiya sai annabi ya kafi su da saboda haka shi ba su labari wa huwa ala farasin da abin nan yana kan dokin abu talha abu da na da labari auyi akwai wani suna da wani malamin da faɗa yana mai doki da aka auyi wanda ba a san ba ko ya da ko wani suna da wani malamin da zo wurin ke gaya masa yana da suna na barare a wata wani kalma kadan akwai wani suna da da zai barri hawan barri eh hawan barri fito da aka an dawar wannan doke shi ne kuɗi an gane ko sau da aka kolin zani ba komai ba sun ji a nan haka an da ya hau kawa wato kama a kai a jira a cikin doke abin da zai faru ya faru kuma ya fitar da mutane sai an nan ya gaba a sallallahu alaihi wasallam fito da haka wa fi ulumihi as-sayyid yana rataye da takobi a wuyarsa halima ba huwa ya kuni yana cewa ga mutane sun ji ana yin kudin shi kuma ya dawo yana cewa dan tura an dan tura ai na ta kafu na ta kafu ne ko kowa ya fada da haka in abin tsoro ne ya ba da suka ce ma a wanku za ku ga kawai sojoji sun zo sun tsaya ko ba jiya kowa ya ga ba amma shi kare da ya amma da ba da ya ga suna samu ba kowa ya aka ya ce sun magana sannan sai ce wajen nahu ba haka kowa ya kwanta da hankali da mun samu a ji wani koji ya yi amfani a yi duku ruwa ne aw qala innahu la ba'a ko kuma cewa kai kowa ya kwanta da haka ko ni ruwa ne shike ka ga wannan ya wuce ba da da rokan daga annabi alaihi salatu wasallam ara ara ira mu koya bayanu wato mudda ya jaru da bi sallallahu alaihi wasallam bayani akan tsawon wato kalbun da lokacin da a tsawar yin zaɓe da nan da yake yi ba na wanda yi umurar zuwa wajibi ne duk wanda yake kusantar al'amuran musulmai an ya kuma ala ya ayyade ya tsaya a kwakwulawar wajen fil azani an aza an da kuma ko duk kure wanda abu mai duka da ɗauke da yake da su a kure malamai suna bayani cewa kuma wasu inda annabi yake ilahu da ba'u suka ce bayani ne yake akan doki cewa wajen dawo sun makala wajen dawo ba a yake wannan doki da kuke gani saboda gudun sa kamar ruwa eh shi doki a kudala wannan wannan magana ta ku kanki ilahu da ba'u ai duk ne yake kan ruwa aka wannan doki ne abu din yana so ga mutum kuka ji kafin ba su ga wajen kara da gama kwarewa har mun je mun dawo saboda wannan doki bai wata ana da wata doki wata magana ta mun gani saboda ruwa yana da su ya samu babu kana da ni da na da na ajiwa da na da kai babu ke yi magana akan cewa annabi ya kasance wani kyautar mutane wajen alayhi ya kasance kowa kyauta ni da ni ne gurna da biyar guguwa iska da aka yi mutum mutum guguwa annabi ya ku iska da ta kuma iska ba guguwa an yi da abbas da rafi Allah wa anhu ma ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa da Allah annabi ya kada bi wani da wajen mutane wa kana ajwa da ma ya kuma bi da wata mafi ko dogon kyautar da yana karewa ma da wata abu ne da annabi yana jirgin kawo da wata shi ne abin da mutanen mu ke kaga annabi yana kyauta a wani lokacin mu kuma yanzu ba ma yin yaji a magana shi ne muke so a gyara wannan halin da ake ciki kamata yi mutane ba ta hali su taimaka su da taimakon mutane ba sai a magana kawai shi abin da Allah yake so ka taimaki wanda yake da bukata lokacin da yake da bukata a irin wannan yanayi za ka yi abubuwa Allah ya yi da amma dai ga kudin Allah ya kudin da shi wani Allah ya faɗi miki ya ga akwai amma yake wanda ba shi da shi ke kuka shi ma haka ya je bai da bala da yake hawa su amma aka zauna da yadda da shi za a ga magana da wala a cikin wahala ka gode wa Allah ka gode wa Allah domin a sunnar Allah baya ajiye kowa a lokacin da sai daga wani ne ya soke wata haka yake kullum wasu su mutu wasu su rayu ba ka bane yawa wannan shi ne sunan Allah to gaba da yayi kuma za ki kuka da wasu jariya inna huwa aka wa abuka a cikin jari wasu ki kuka wasu jariya shi ne tsarin Allah amma a zo kowa ya kuka da shi ne sadaka ko ku wa Allah alim wa yau yawa saboda haka sunan Allah ba ka gani wani a kan gaban nan a rediyo kungiyar nan da wuta ta ba da dawowa ya ce aka yi rana da wallahi ba aka yi ruwa ba tura ruwa a kura ya yi da zuwa da kudin da yake kawo da kudin da kudin ya yi lokacin corona ya yi wani yake wallahi kudi ya yi a lokacin to ke wallahi kudi ya yi ba za a yi da kawai shi da kawai ba wa ɗin haka ba da abdullahi da wani ne lokacin da wani suka shiga kujiwa a lokacin wannan kujiwa ita ce ba da yau na? yawwa ka duba ka ga wannan da suka ne har yin da suke za ta ba ce ba za a taba ba eh wannan da kuke zaune da shi da ya jaye ba za ka ba da zai ga ba zai tafa ba ba kira da mai ba ka kai lokacin da babu har kira mu mutane ne amma kan da so ana wahalar mai zai ya rike da kawa a kuma wanda zai ba eh in ba za ka bayar ba a zo a ce musu lafiya kowa iya samu dawa ba ɗaya tsinta shi ne kawai shi da babu wanda za ka yi ba irin wanda ya samu dawa kuma ya san da ya lafiya to shi ne wannan amma kai da wata gire ba gwada ko ba ba san ya kai ba ba gwada ko ba san ya kai ba to ba za da yi ba me yasa muke faɗa kullum a da abin da ya shafi bincike a kan aure bai aure ya musamman bincike a kan zabo in mutum ya fi yawwa ka ya dauko in mutum yana da aure da za ka ji a yau bincike zai yi ba shi sauki ne da wannan domin yana da ma'aure ya kake hannun gidansa ya kake kaza duk wannan abu ne mai sauki ɗan ɗan lokaci za a yi bincike a ba amma wanda bai taɓa ba rajiman bai yi kai ma kawai dan ba shi yake yi wallahi ba ka gani ba don ba sun sai a jiran ka da shi za wa wanda bai wala ita ba ya da zai ta wuri in ba can sai a jiran ka ba haka da shi ita wallahi ba sun ya ai da haka ne na ga magana da za a wuya su ce wallahi ni kan sai a jiran ka wanda wanda yayi aure na sanya yi sai ka ga haka ne ya mutu ko ta tana da ma'aure da da kawayen da yawa zo da haka wannan shi to dai ce to dai ce ina ya kawo wuri lokacin da malaika jini ne ke haɗuwa da wa kana ya kawo wuri ko ne laiya malaika jini ne kowace da ya ya zo da wani da ya ba ba da ba فإذا لم القرآن أن يكون فيه إنكار الدعوة أنه عليه الصلاة والسلام على القرآن شكر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يولد بالخير من الريح المرسلة فلا أنه عليه الصلاة والسلام وأتو مرسل يوتان كأليم تدوين جاد بين القوة in kana so ka sanya a guguwa ce da gambai mata na gida masu aiki a wannan dalilin a kawai ta gama mobil iska za ta biyo kura da zubo mata gaba sai ta kuma wannan kura da aka mutu ba ta mai aiki ba kyauta a sarau to annabi alaihi salatu wasalam ya bu iska kyauta ya bi ta ya bu guguwa ma yi wasu ne na kayi jira ku ya fara yin hanyar ala aswa ala jini fi kulli waqti fa yadda wa wani to da ko da والزيادة في جاي الوفاة أما وجه الوفاة كنكة كنكة لا تدري أنت متى تدري في جاي الوفاة لا تقول لك كل شيء أو الوجه لا أمر لا وجهك الله على وجهك الله على ذلك متى أما ما وجه الوفاة وأنا الوفاة الآن أيوب كما يدرس الوفاة هو أيوب ليس عن الذي zuwa irin wanda yanayi nan da ake yin istighfaru mutane suna cikin wahala to sai a zo mai mai shiga babu dubu da mai shiga babu hudu da mai kwano uku sai a ce gaba ɗaya kowa ya kawo ta ce ko kuma ba mai koyi wata ya sai su kawo aka kawo gaba ɗaya sai a ce ara dini da wanda bai kawo wata ya ce kowa ka raba wani har da buhu mutum bare sai an yi buhu na kawo a yayi da iyayen mu da addini ka ga iyayen mu kada in ba da hujja a gidan gaba suna da yawa saboda haka ba za a dubure da ba kawai da aka sa hukumar kawo na ka ba za a wani daga cikin kakanni muke gidan da ke na san me yake muka gane gidan mutum ba ya zuwa yake za mu yi wannan abin don an rage wannan kwanukan da a je a kai gidansa sai da bakwai ba a wani hikimar shi ne wannan abincin da ake su dawo da kwanan da amma a nan zama tsamin ruwa ko gwani ko gwani za a yi sun ji kai gwangwani ko goma ko kini ba ko gwani amma iyayen ma a da ina muna gano wata hikimomi da ke a yi abinci da yawa da jarasa da ya fi ƙarfin gida a ce wai dan koda za a yi ba ko in ba a yi rukun ta ba a ba a'a kawai ne da yin hajji ta mutu yawwa dan ya ce ta mutu ai da ko mu da za a yi babar kuma ma mu a karanta shekaru ba ai mu da ta lokacin da ake daukewa da dauke za a yi dan sanya romo a gidan baba ba ce ku kai mako ai dauke ku ne kai mako eh da ke da dauka dan ko ko ko a wani abu dan kwaro dan dauka ai go haka an yi sabon romo ko wani abu a kai mako da ina wannan yanzu duk wannan al'adar shari'a ta mu wanda ni a ce da kyau da aka gado ta daga magabata Allah ya kawo. Mutum ya ce, wa inda ni imani bi ahli sala. Na, da ni ni ci babu da tsari ne kira da Qur'an din gani da wala. Hadisi yana faɗin da yawan da wato yawan shiga da zaki a wata nan kuma ya fa da tafiya da na a cikin ta da Allah da ta na da kowa ne Nau'u jawabu mubala ya ce da ke ya halatta a kai mamura wajen kwat wato wato wajen kwatanci kaga an kwata da ma jawabu da ke ma'anawi da masu ya halatta a wato a kwatanta abin da za a iya taɓa shi wanda ba za a iya taɓa ba wani da akwai da mutum ne ya babu kana da zuwa na da zalar zama a zalar na da zuwa babu da yake bayani a kan cewa annan ya haku shi ne mafi kyawun mutane ɗabi'a wani na kana ana kwanuki a wuri annan ya kowa kyawun da mutum ne da ɗabi'u manya ba ana da rabiyar lama an zuwa هذا الصباح لا يقال عن الإسلام تلقي النبي صلى الله عليه وسلم حجر الدنيا لو أنه أي دينوا أو إلى أبوه فما قال بكم إنما سوى ذلك من يرى بيان الدين والإسلام ولا تقل له ما أوكي shine kawai abin da ake kira wasu kan kaddar kalma daga cikin kalmomi sautin ya dillo a da tabbato mutum ya ji kawai ba na zai ce kai kawai ji bai gamsuwa a zuciyar da shi ne ko Yure ba a tsakanin ku da taɓa da jini ko wala yi ba ta naka kuma a nan bai taɓa zuwa da jini ya sa kai kaza ba. To ba ba duk ƙaramin hawa ba da zara ba Wala ala ta naka ko kuma a nan bai taɓa zuwa da jini na ba ka za ka yi ba. Eh shekara goma ba ka kai gaba da wuyan shekara goma tare da ni tana da yawan duniya shekara ta jira amma ku duba da ni shi ne ba da nan ke cewa bari mu ji abun abin da wata kila ba karo na abin da ya kawo a ƙarƙashin abin da za mu ji na farko hudu da kullum ne da ni da lalata da ba a da sai ba ne kyawun ɗabi'un annabi alaihi salatu wasalam tare da annabi na biyu bayanin kaifiyar da amurin insani ba amfani wa hali bayani akan yadda mutum zai ma'amalanci wanda yake ba aiki mutum yana aiki a ƙarƙashinka to ga yadda za ka yi ma'amalanci na uku ba mai nan ana bin malik shi mu lada mace na ne da za a nuna mujaddin tsawila da tsaro a kan duni wani da iya kudu madalar ana tsammanin kansa kaga ai na farko da a fadalar annabi ne yake ya yadda ya kai matuƙa wajen iya zama da mutane yadda ya kai matuƙa sannan kuma shi ana tsammanin da yake ya rika kokari ya ga ya kyauta jawo a nawa kuna da wani da kun yau da gobe ai duk kirki da wani da sai ka kai ma wani abu da ba ka ji daɗi ba ba ba a nawa ne da za ta wata ya zauna da shi tsawon wannan shekaru kuma da yarinta domin da ana iya yin yaro ne kana da shekaru kuma amma wato ya zama mai da ta ana samu عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه lokacin da annabi ya gabato madina ya zo madina a kada abu dala haka da ya biye ya ce abu dala mutum mahaifiyarsa ya ce je rike hannunsa fattala ta yi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa qala ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah inna adada gulamu kai ya ya ya rasulullah wannan Allah ya tsakiyaro ne amma kan yin ajin shi ne kai ne hankali yaro ne amma ne hankali alkalin ko wanda ta tsawa ila bima ba da ruwa wani ajin kuma da ta ba da ruwa a ba wata wanda ala da ya ba shi ne kai ne hankali sannan falyanzuka ga shi ne mai ruwa kada da yake makalar mu bil abdi wa saba da cewa annabi yayi ba lokacin da jiya da kuma zaman gida ga wallahi na rabbi la Allah ba ka da ni da yake sana'atu da taba yi mun magana kan wani abu da aikata ba bi ba da hada hada hada ni za ka yi wannan ta kamar haka ni za ka yi kaza ko wannan annabi kamata a cikin za ka yi ba ta ba ya ba ولا يجوز أصنعه ولا عبد الله يجوز لما لم نصنع هذا هكذا لذا وفي كذا كذا لا يجوز كما تكذب كذا هذا ليس بغير يا يا وفي كم ما تجوز لذا كذا ليس باب ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شيئا قد babu da yake magana akan cewa ba ta mata bayar annabi wani abu ba fa kana la yi a annabi ya cewa babu kai ma ka saba da wannan kaza kaza ka ce to Allah ya yi kar ka saba da babu ko a gidanka kaza kaza ka an ce babu kaza ka ce a dina ba kai ka saba wa wannan kullum saboda wannan kalmomin suna yi wa mutane daɗi albala'u mawkallun bil masjid haka sai na wuce kalmomi suka saba da shi kamar magana da kai a wajen tasiri wasu kalmomin faɗe ne a kan kanka ba da iya yin jihadin ba hauji a ayyukan da abin in ba haka ba Allah ya tsine ne ba kuma zai ce wani Allah ya tsine ba ta kira da sabuwar kuren jawaye in dai an gaba gaskiya ne Allah ya ta komar da azaba ya sama wannan ai hauka ne ai kamar ta yi kusa in gaskiya ne dole ya kuma shi gaskiya ne Allah ka tsine da mu mu gane أباب البلاغة إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجازا من السماء أو ابتلاء بعذابنا دولة السويد وكلنا in wannan gaskiya ne Allah ta wannan ruwan zuwa sai da sama da ta ka biyo da azaba haka wanda ce wai Allah gaskiya ne kamata ya ce Allah ta shirya mu mutane to kai ma kamata ya ce in ba gaskiya wai Allah ya nuna mu gaskiya amma wani zai Allah ya cinye wata albarka kurku Allah ya maka kaza musibar duniya ya ce muku zuwa wata to daga nan ka ga wa addu'a sai malaika ya ce amin wani za mu gani da yana canza duniya wallahi ya daga daga kalmomi ya faɗe su ne dai lokacin da malaika ya ce da yasa annabi ya ce an ba mu zuwa kar ta uku da mun shiga uku mata shi ke nan bai ce da mu bango ya ba ai shi ke nan mun shiga uku ce mala da ce amin sai ga kuma ya shiga uku gaba ɗaya da zuriya ta ɗaya eh a kiyaye ne ko da yanzu kun ba a rasa haka ko da yanzu saboda haka a faɗa da ne shi za a taba ne da zafi salam in an yi mutuwa sai ka ne ku ne ku faɗa da ne Allah ya kan sai ka bar da Allah ya kula da bayan da addu'a eh ayyukan da Allah ya yi Allah ya ta yi wannan kalmomin a jiro abin da ya bari Allah ya kula da shi na addu'a ba amma an shiga uku Allah da shi ke nan ai shi ke nan da shi ke nan da ko rai da Allah ya ba kwa ganin cikin da Allah ta je magana dogaro ya ba kaddamar da wato abin da ya halitta ba a cikin zaki wa ala lillahi falyatawakkal mu'min me yasa da yake ba da ga wakan mu'minuna alayya ba bai faɗa ka ba sai fara gaya ma zuwa da shi kai in an zo wannan sai da Allah kai ake yi ba domin ga dogaran da wani Allah ya baka ne wani muna yi da shi ce ya bani dawa ne wani da yake wani da suna sabon dole yake ba da yana gaya mun kuma zai yi muna ta dora da sai ya mun akwai lokacin da ya aika hajji da na farko sai gurbi da wata yake mun bada ta tona wallahi a lokacin da za mu ga bai da yi mu abu bane yake amma ga sunan da ya ta yake da sunan ne sai ga abu wani gwamna da wani gari yake sai suka haɗu randa za a shiga rauta shi ya zo ba sunansa ko kashi marashi ba sunansa a wani ka ga da duk da ake to da haka ne iya mutane da za su shiga su ka zani sai ya gaya ya gobe in ba wannan ba mu Allah a sai a yi kuri'a a cikin mu wanda ba ma kun ga ba ba bai ba ba da shi da su mun to suke da ga ya to sun san cewa gwamna ne ke ci a lokacin amma ya zo mana shi ba ai kuma ba su da wani gwamna da ba su da wani gwamna in ne ba wani san kallo ba ba mu kawai su zama da amana ne ba saboda haka aka ba shi hada amin da su suna tafiya shi to ne da ne sai ya kuma suna dawo kai shi ke kuka shi ke bilayi da shi wannan wannan wannan wa Allah in kuka tsaya kuka biyo wannan bawa Allah sun ga wai gwamna ne Allah ne wa kuka kowa ya rage roƙi Allah kar ku je duk wanda ya dogara da shi ya hau da gaba da gaba zai gama abin da yake da biyar ko sunan ya zai wani na saboda haka wanda shi ne yake kuma wanda ya bada da mutu wanda shi kuma wanda ya biya Allah ya kawo mana agajin sai ita ba mu amana amma da kun dogara da shi ai ga wani ya zo da Allah ya kawo ba ka ji wurin roƙo shi da nake ga wannan ce mata wani ma da ni a rubutu da bayan ne ita addu'a da take yi shi Allah ya hore ma shi zai amsa idan Allah baya san biya ba bukata sai hana ka wuce saboda ba baya san duniya ko ka kuma alherin addu'a da ta ko ko duniya ba ka sai ka samu ita addu'a ce take ko cewa kai Allah ya baka duniya ta ka ce ku ba ki da ya roƙon da kai kawai eh iya roƙon Allah da kai ya baka da ko duniya ka roƙa ba dan za ka hada duniya da lahira idan Allah ya yi shi ka da addu'a ku ku gujewa shi Allah ku yake da gaba ba ba shi yake Rubaru ku وشنو يجي سوى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بقلبه بعد كبر وأنه عليه الصلاة والسلام تبايع ثم رأى وسنه فقال لا يدعى bai taɓa fita ba ina zan yi da da ke zuwa ina zan yi ba ka da ta ta lau lau dan da halin ka da la ula na'am yake ba dan kalmar da jahada ba ashhadu an la ilaha illallah yake da din la dan annabi na'am eh amma wannan da Allah ya wata tawadi ba da dole yake ba dan kalmar jahada ba to da ba nan wai wata ta kalmar jihada domin da abin da ka kai ka bayi annabi ne ke jira annabi baya jira ba bisan da ba to ka koya kai ba eh ka koya ko da yau yana da yanzu Allah ya yi ko a jira da shi kaza kaza ya tsari kaza ba ba kaza sai ka ce Allah ya yi eh kalle ke na ba ba ba dole ne ai yanzu ba ga ba kawai ni ma ba ki ma ya kai ba kana saka kai ai wannan ga to kawai shi ma ya zo kakkanin Allah ya rasa ba ba an zaɓi bin Abdullahi radiyallahu anhu ba ka ne قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جاء مال البحرين إلى ما يجي البحرين دارو إلى ما يجي البحرين دارو والمؤمن tsakanin بصرة عمان tsakanin basra da umar shi ne wannan ba a yi kada a aiki ba haka sai an da yake wajen da duke ba a yi da mu da na wata kamar haka sai an da yake wajen da wa haka da wa haka ya gwada mata hannu ya ɗewu domin ka zan bi ba da mako ne da ne sai an da yake da ne ba haka na kuma ba haka wane ne kuke ana jiran saboda kuki da Allah ya yi wa annabi da ya zama cewa ya ba annabi cewa za a ci gari da za a ci wannan dole dole ne ai da Allah ya yi wa kuki cewa za a ci gari da za amma bai ga ruwa bi bayan rayuwar da ake yi kamar wannan ba a yi zamu wannan da imani ba a yi dukiyar ba a yi ba ta zo ba a ta kuɗi da nabi da za a yi da a ce da Allah ya karɓa da wani da ya koma da wani amma da an ci a yi cewa za ta yi فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر يجي البحرين قالوا سيدنا ابو بكر من بلاد ابي الجلاء فقال له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدك او ليس هو تلك التي الذي يمال القول وين ابو حسن بيت ويقول فلي حفظه يقول فأتيت لا يجد في وقلت لنفسي إن الدليل لا يجد هذه الفتاوى ni a nan ya gaya mun wani lokaci ne da duk ya fara yin abu ga wani mutum ne zai da kudin kwangila ta zai gudu ne. An gane ko da ne ba su Saboda haka ba a gani nan da ya ɗan doke a nan a nan ke ne ya rubuta ba. yawa da suko kulebu ba a tsari a wata ruwa ya ba ne ruwa wannan karfa ya ba eh cewa ne ba a tsari hajiyar a wata ruwa ya ce ba a tsari alhaƙunan a wata ruwa ya kuma milkin kafai sai su ko a wato ta kusa da gudari shi ne sai kwakwuno wani abu فعددتها إن جئت يدعو حتى إن أمر بالرقاب في فعددتها إن جئت يدعو جئت يواني فإذا لي حملها إنك جراني وديناي سيدي يوم وقال لي خذ إليها يجب أن يغني لذا سؤال عن وجه إبراهيم يوعي على بعض حقا haka haka sau nau gina sau uku duje gina sai na wata biyu da abu da na gina ba su ne ihu da abu na nuni sai ba su ke da da yi daga yake gina gina da ke yi da wani ne da yi wani muje a cikin ba shi ne shi uku ba ba ka nan ya yi a gina wata biyu wannan ne lokaci ya yi bayan lokaci ya yi amma dai abu da za ku koya duka alƙawarin da zai na aure a wani abu da ake yi kenan ba ya kuma ya wuce ana wani da bai duniya ba shi ne ya ɗan yi amma ba su suke ba a wuce wani muka ce ai ne biyo eh na ɗaure ya muku wannan da yau shi ma da kuma da ne suke mutuwa a ƙasa da tsaron baya shi ma wanda da cewa ya ba ku yi da zai wallahi sai ka wallahi har wani abokin da ne ma ya bai cewa yana cewa Allah ya kai wa yaran biya ya ga abu da aka wuce da aka wace da abu wallahi aka tsaba ma har sai da aka dawo da aka kuma kai ina ji ma idan ka je wanda ne suka yi da wani kuma ya dawa ke za ta fi ne wuce wata tsarin wata ne wata a yayin zan da ya wuce ba ya ce da Allah abin su da bai ana gudanar sai aka gano irin abin nan a ji a yi wanda ya taɓa karɓar kudin da na yi wanda ya yi oke da ba ka ce ba da ta zo za ta kasa ya uwar da ne sai ce kawai a yanka saboda an zo za a ce wulaƙanci ba wuta sai ce kawai a yanka lokacin da ba wani gona ta ne aka zo wani wanda za a kai wasu da zai yi wani abu da aka ji aka ji to sai an ma manta da wani abu shi da aka wuce ga aka gano eh an taɓa yin wannan shi ne shi ne ke tambaya ya tuno ba zai yi kamar wannan zaniya zaniya biyu ba ga wannan shekara sai na ce rashin yuniri ai akwai ba da rashin yuniri ka san za a ji a wani rashin yuniri da ya kawai yana ruwan zuciya da ku da ruwan da da ba sai ya kudin da zai miliyan miliyan ɗaya a shekara da zuwan baya za ta je gida za ta je gida mai kyau ko yau wato za ka ka duk wani miliyan ɗaya ko biyu ba za ta je ba ne ne ne ne ji ba za ta je ba yau ji ta ko gona da aka yanka a yalwar can biyar ko a wani ne sunanta ya sunanta a hukunci gari ko a gari ko can nan san da kai wannan da ka shi ma za ka samu a can shi a ba a kuma da zaura ba cikin gonakin za ka iya samu su zau da haka rabin minti da za'a yi sai ba da kake yi kuna so ku kyautata a yanzu dai kun ga kariya dai kuna neman kariya da Najeriya mai dan kyau sai ta kai ɗari biyu ko ɗari uku mai dan kyau ɗan madari na daidaiciya duka ƴaƴan da yawa ne yau ko dubu ishirin ki zango kai za ku iya gida goma goma ba tun da suna da yawa ko ku yi wannan sai kuma za ta ji daɗi tun ba ita zo ta taso da zanzan ba sai ce ko kyauta to aka ake son yaya har sun damu da cewa suna yi wa bakin baba lalle ai kaza irin wannan yaya a gidan wani yanzu ya ce ina ma baba na yana da yanzu na yi shi na ce gari aka ke zuwa za ka ce na ce wallahi da abin da kake ba gida ba ke kuma gida abin da zuwa za ka ke gida duk abin da kake so kai wani yanzu za ka yi duk yana kwanta duk yana kwanta da ajiyar yake yana kwanta zai rage jin lada zai ta zuwa ya kafa raina ba zai yanke ba sai ji abin da zaka yi ba ga wani ya ƙara ruwa ya koyi dawa wanda yana da rai ƙarya kake goya ran ba abin da zaka ba in dai ba za ka iya wani yanzu bayan ya mutu ba to ko yana da rai ba ba za ka wani komai ba wallahi ai yanzu ne ma zai gane zuwa da kai ƴaƴan da kai tsaye yana kwanciyar nan da kayi a bayan tsaye ya ce ya ubangiji ne ai da na hana shi a cikin kawai an kawai wata kila zan da yana rayuwa ba ka cikin kyanne amma yanzu zai gana ke kai ne ka kowa ba kaunarsa Allah ta kare wa mana abubuwan da muka faɗa ne da Allah ta ba mu da Allah ta yaje ba muna da kwana a duniya da jawa mun zo rayuwa da talauci da ke gawa da jalla ta yaje ba matsalolin da suke fita a cikin Allah da yin jawo a iya masu ne wanda da wani alama da ta wani malaman da ke yawon da ya yawon da ya kalla da ya fi dafa ba ta yi kuma Allah ya tsara a cikin wani da ya fahimta da kuma da shi ne ya ga wa da wani da wani da wani da ta ga a wani da wani da ya wani da kuma da wani da ya wani Allah ka nuna wa gaskiya ya ke shi da wani da wani da Allah ka nuna wa gaskiya ya ke shi da wani da wani محمد